أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا ألات بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لأن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم wai za ta tuli alaimu ayatuna bayyinatin idan an karanta wa mutanen makka ayatuna bayyinatin qala allazi la yarju liqana allazina la yarju liqana mutanen da muka gaya muku sunan su la yarju liqana wa radu bil hayati dunya wa ma'annu biha wanda ba sa jin tsoron gamuwa gamuwan lahira ba sa kaunan gamuwa da Allah wato wanda suke musun tashin kiyama قال الذين لا يرجون sai sukan ce itu qur'anin ghairi hadha aw badilhu kawo mana wani qur'anin banda wannan wannan ba ma son sa domin sun nemi annabi ya kawo musu mu'jiza irin na annabawa kamar na gatu salihin ko hannun annabi Musa ko wani abu dai mai kama da abubuwan mutanda na annaba mutanda wai quluna laula unzila li ayatun min rabbi qul innama ayatu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin awalam yaktimu anna anzalna alayka alkitaba yutli alaihim sukan ce wai me yasa in kai annabi ne ba za ka kawo musu mu'jizozi abun mamaki irin na annabawan da ba ka ce musu kai dai iyaka kai manzo ne mai yin bayani da gargadi daga Allah shin wannan alkur'anin bai ishe su mu'jiza ba mutumin da aka haife shi a garin nan bai taba yin tafiya karatu ba bai taba zuwa wajen wani bako mai karatu ba yana ba da labarin abubuwan da tun ba so ma halitta ba har yadda aka yi halittar ɗin har yadda aka yi adam har yadda aka yi dukkan gugur mai annaba yana gaya muku wannan bai ishe ku mujiza ba sukan ce eh iti bi qur'anin ghairi haza wannan qur'anin naka ba ma son sa akwai zagin dodo a ciki akwai zagin dodo a ciki akwai zagin masu bautan dodo a ciki ka ka tafi da shi ka kawo mana wani wanda ba zagin dodo a ciki ko kuma ka canja mana wuraren zagin dodon ka ciccire su ita bi qur'anin ghairi haza wanda ba wannan ba ka kawo wani qur'anin banda wannan wannan yana zagin dodannin mu yana bata hankalin iyayen mu cewa wawaye ne suna bautan dodo ka kawo qur'ani banda wani banda wannan aw baddilu ko ka musanyo shi ka canja shi qul ga ya musu ya rasulullahi ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i min nafsi ai ba dama ba zai yiwu bane in canja alqur'anin daga gare ni ai ba ni na kawo ba balle in canja a'a ba zai yiwu gare ni in canja wani abu na alqur'ani ba ma yakuni an ubadila min tilqa'i nafsi in attabi in attabi illa ma yuhi ilayya iyakan abinda nake bi abinda Allah ya aiko in faɗa shi nake faɗa shi nake bi ba na kawowa ba na canja wanda aka kawo abinda aka aiko mini shi nake bi nake gaya muku in attabi illa ma yuhi ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azabu yawmin azim ai canja maganan Allah ko canja hukuncin Allah ai sabon Allah ne mu ko annabawa ba ma sabon Allah me karban dariƙa hmm dariƙa tijaniya zaka shiga in ka shiga tijaniya ba a fita ba a harata da wata dariƙa ba a ziyarta wasu wali sai wanda suke cikin tijaniya za a kula da sallah za a jami'in wazifa za a girma iyaye za a za a jami'in zikirin juma'a ba a shan taba za ka iya na baka dariƙa cewa tijaniya ka je ka gaba sai alhamdulillah ka je koya maka lazimi da wazifa da zikirin juma'a da shar'in jawara ai canja hukuncin Allah ko canja maganar Allah ai wannan kayan masu sabon Allah ne ba kayan irin mu bane ni ba na yin haka inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ai mai sabon Allah yana jiran azabar Allah ni ko ina jin tsoron Allah ba zan canja ba zan canja karmar Allah balle azaba ta same ni wannan ya zo a cikin alkurani hasa uku irin wannan mai ban tsoro din nan amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har lokacin da aka saukar masa ma adiri ma yaf'alu bi wala bikum ni ma kaina ban san abin da za a aikata da ni ko abin da za a aikata da ku ba to sai Allah ya aiko masa da inna inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza wato tsakaninsa da Allah ba wani abin tsoro har abada sallallahu alaihi wasallam babu wani abin tsoro saboda haka ne in mun faɗi sunansa sai mu ce alaihi salatu wassalamu tsira da aminci sun tabbata a gare shi ba wani tsoro tsakaninsa da Allah inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim to wani mai mai sabon Allah dai shine ya kamata ya ji tsoron azaba mai girma a wurin Allah ba manzon Allah ba shi kan ya riga ya amince Allah ya aminta da shi sallallahu alaihi wasallam قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فلقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أي وانا أبوبا دنكي فتا da Allah bai aiko faɗa muku ba ai da ban faɗa ba law sha Allahu ma da Allah bai so in karanta muku wannan abin nake karanta muku ba da Allah bai so da ban karanta muku ba kun law sha Allah ma salatu alaikum da ban karanta wannan alqur'ani a gare ku ba law sha Allah ma salatu alaikum wala adrakum bi da ban sanar da ku wannan alqur'ani ba da Allah bai ga dama ya aiko ni ya ce fasdal ma tumar ka bayyana abin da aka maka umarnin ka bayyana din nan da Allah bai haka wai da ban bayyana muku ba qul law sha Allah ma tadawtu alaykum wa ra'adlukum bi faqad labistu fikum faqad labistu fikum umran min qablihi kamun wannan alqur'ani ai na zauna a cikin ku shekaru masu yawa shekara arba'in nayi a cikin ku na taba ce muku ni annabi ne ga abin da Allah ya ce in gaya muku ai sai yanzu ne Allah ya umurce ni in gaya muku Allah ya ce mini iqra daga baya ya ce mini wa anzir ashirata wa anzir ashirata kalaqrabin ya ce min fasda bima tumar saboda haka ne yake isar da aikan Allah wannan abu daga Allah yake ba daga gare ni bane na zauna shekara 40 ai ban taba ce muku komai ba fi umran min qablihi kamun saukar da wannan alqurani afala ta'qiluna ba za ku hankalta ku gane ba abin ai ba daga gare ni bane daga Allah yake zuwa فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون أتكن الظالمين باب الظالمين da ya fi mutum biyu mimman iftari ala Allah kaziba nau kazo bi ayati wanda dai Allah bai aiko shi bai zo yayi ƙarya yace Allah ya aiko shi kamar musailama ba kamar sa a cikin azzalimai duka na biyu sai dai ku wanda Allah ya aiko manzon gaskiya kuka Musa kuka ki karban maganar sa kun ƙaryata shi to ku ne manyan azzalimai a duk duniya gabaki daya kuma da zai mai Allah kaziba wanda yau Allah ƙarya Allah bai aiko shi bai ce Allah ya aiko shi kamar musailama au ka zo bi ayatihi ko ko Allah ya aiko da ayoyin ga Qur'ani nan yana ce iti bi Qur'anin gairi haza au badilhu to wayannan sune azzalumai mafi zalunci duka cikin azzalumai innahu la yuflihul mujrimun waɗannan masu laifi duk masu karyata manzanni masu laifi ne shi ko mai laifi ba zai samu babban rabo a wurin Allah ba wata ina magana da wani malami balarabe a wani gari daga cikin manyan garurukan duniya sai na ce masa ku din nan watakila da ku kun ga annabi yanzu nan da annabi zai zo sai ku ce ma dalla dama muna neman ka dariƙa dariƙa nan da yake cikin Qur'ani ka cire ba ma so dariqa din nan wa Allah yastaqamu ala dariqati in muna so ka cire wannan ba mu so cikin Qur'anin nan ko ko wastaghfirullah inna Allah kana ghafurar rahima ko wastaghfirullah ko sallu alaihi wasallimu tasliman wata kila da kun ga annabi ya zo yanzu na za ku ce cire muku waɗannan ba fa son su dariqa cikin Qur'ani ba mu son wannan Qur'ani mai sunan dariqa ciki wa Allah yastaqamu ala dariqati la astanamu ma an gadakal ku din nan da kun ga annabi yanzu da kun ga masa ya cire muku waɗannan abubuwa babban bararabe ne babban malami ne kuma a wani wuri mai girma na kirga masa irin abubuwan da suke saba wa Allah cikin su ga su a Qur'ani sai ta annabin nan fa anan wurin ne ba in yayi sallar safe ya fito ya kantar da an kawo ruwa ana rike da shi a sa masa ya sa musu hannu su samu albarka ku kuma yanzu kuke kore tabarruki komai kuna ce shirk shirk shirk lalle da annabi kun ganshi yanzu da za ku ce ma'adallah dawa muna neman ka muna so ka ciccire mana wasu abubuwa cikin alkur'ani nan naka da duk abubuwa da yanzu mutane waɗansu mutane suke rike da alkur'anin alkur'ani yana umurni da su amma ba sa son su to da sun ga annabi da sun ce annabi cire musu to irin waɗannan larurorin su suke sa wasu mutane su wallafa tafsiri in sun wallafa tafsiri sun iso waɗannan wurare sai su ɓata a su su musu mummunan fahimta yadda jahili zai ce haka Allah ya faɗi alhali ba Allah ya faɗi ba su ne suka ki wannan abin in ba haka ba ga qur'ani a fili yana cewa Allah yastaqamu ala tariqati la'astainahum ma an gadakan da mutane sun kama dariqa daidai ma'anar dariqa hanyar zikirin Allah shine dariqa a ka'idar addinin musulunci mazhaba kuma hanyar fahimtar fiqh shine mazhaba sabil kuma in ba bai biyo kan yaki ba duk abin da aka ce na hanyar Allah shine ake kiran sabil wato ma mai umumi kenan to in ba haka ba ta yaya musulmi zai ce an bashi dariƙa ce baya so dariƙa ba kyau wannan da ya ga annabi da ya cire masa wa Allah yastaqamu ala dariqati la sayarahum ma argadagan ko kuma da ya ce a cire masa innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana zalika Allah fira ta yaya musulmi zai ce istighfari ba kyau salatin annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau dariqa waliye dariqa ne zuwa jahannama a'udhu billahi wannan da ya ga annabi da ta ciccire masa waɗannan abubuwa duk suna damun sa baya sassu في قرآن غير هذا أو بدله كنا قل ما يكون البد من تلك نفسي إن أتب إلا ما يوحي إلي إني أخاف إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما أتلوت عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تأكلون فمن نزل ممن يفتري الله كذب ونكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون أتين الظالم يدك باب باب با الظالم دي في wanda ya karya ce Allah ya aike shi alhali Allah bai aike shi ba kamar Musa lama kenan ko ko waɗanda Allah ya aiko musu annabi Muhammadu da Alqur'ani suka Musa suka ce basu yadda ba aka musu wani Qur'ani ba sa son wannan akwai zagin dodanni akwai abubuwa da ba sa so a ciki a ciro abubuwa ko ko a tafi da Qur'ani a kawo wani ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم وتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم ولا يضركم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى اما يشركون ويعبدون من دون الله su kafiran makka waɗanda ba sa kaunan in an mutu za a tashi din nan duk abin kokuwa a tsakanin annabi da kafiran makka su ne waɗannan cewa annabcinsa ba gaskiya bane a'udhu billahi cewa qur'aninsa ba gaskiya bane a'udhu billahi cewa in an mutu za a tashi ƙarya ne ba za a tashi ba wanda zai mutu ya tashi sukan kunso masa kasusuwa su kada masa a gabansa ce Muhammadu ka ji tsoron Allah yanzu wannan abubuwan ne Allah zai sake mai da su su zama mutum kamar da Allah ce ka gaya musu kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakun fi sudurikum fa sayqul man yu'iduna qul ladhi fatarakum awwal marra in sun kunso kashi sun kada masa yanzu Muhammadu ba ka ji tsoron Allah ba wannan ne yanzu Allah zai mai da shi mutum sai ka ce Allah ce ka ce musu ba wai kashi ba su dauko bakin karfe ko duk abin da suke tsammanin ba zai iya zama wa mutum ba ko dutse ko wani abu ka ce musu Allah sai ya mai da shi mutum in sun tambaye ka wane ne ce wane ne ya halicci mutumin da farko to abubuwan da suke musu kenan cewa annabcin manzon Allah ba gaskiya bane auzu billahi qur'ani ba gaskiya bane auzu billahi in an mutu ba za a tashi ba kuma ba za a daina bautan dodo a bautan Allah ba to waɗannan abubuwa su ne annabi ke ta kokowa da su a zamansa na makka da ako a madina kamun a yi tashri'i wa ya buduna min dunin lahi to bismillah je ta kashi musulunci ta ce la ilaha illallah wa ya buduna min dunin lahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna fafta a dodo abin banza ma la yadurruhum abinda in sun in sun ki bautansa ba zai cuce su ba wa la yanfa'uhum abinda in sun bauta masa ba zai amfane su ba Allah in ka bauta masa zai amfane ka in baka bauta masa ba zai cuce kai maka azaba ka zama kafiri to amma dodo in baka bauta masa ma bai sani ba balle ya cuce ka in ka bauta masa ma bai sani ba balle ya amfane ka baya da ikon komai amma saboda wauta sai su bar Allah ba su bauta masa ba wanda in sun bauta masa za su samu alherin duniya da lahira na har abada in ba su bauta masa ba su ana cikin wahala ta lahira har abada amma duk da haka abin mamaki suna bautan bautan abinda ma la yadurruhum abin da ba zai cuce su ba ko ba su bauta masa shine dodo wala yanfa'uhum wanda ba zai amfane su ba ko da sun bauta masa ba zai amfane su ba wa yaquluna kuma suka faɗi babbar magana sun ce haula shifa'auna inda Allah wa'annan dodannin nan su ne za su cece mu wajen Allah wa'annan dodannin da muke bautawa su ne za su cece mu a wajen Allah kun atanabbiuna Allah bima ala ya'lamu fis samawati wa fil ard wannan wani irin magana ne kuke gaya wa Allah kuna gaya wa Allah abinda Allah bai taɓa rubutawa ba ko a sama ko a ƙasa ko a kuma littafi Allah bai taɓa rubuta cewa dodo zai yi ceto ba baya rubuce a cikin ilimin Allah a sabbin Allah ma la fi samawati abinda Allah bai rubuta gashi a sane a sama haka yake haka kuma a ƙasa Allah bai rubuta wannan ba asnabiun Allah bima la fi samawati wa la fil ard subhanahu tarkaka ta tabbata gare shi wannan an kore masa abubuwa guda biyu da farko subhanahu dai ya kore masa cewa shi ba shi da abokin tarayya balle abota abokin tarayyar nasa an kore masa kuma rashin sani cewa shi bai san akwai wani wani wanda ake bautawa ba shi ba wanda zai zai yi ceto Allah bai san wani ba to da yana nan da akwai shi da yana cikin ilimin Allah da Allah ya bayyana shi to babu shi shi yasa aka ce babu shi Allah bai bai ce akwai shi ba babu shi subhanahu wata'ala Allah ya ya tsarkaka ya ɗaukaka ga barin abin da suke haɗa masa ruwan wata da yamma a shirku ya Allah ya tsaka ga barin abin da kafirai suke dangana masa na abokin tarayya وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون
ولولا كلمة سبقت من ربك وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو شاء ربك ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون wato ubangiji yana gaya mana tarihin faruwan dodo ne shi yaushe ma aka fari dodon ne har za a ce yana da wani matsayi zai ceci mutane a shekarun kusan annabi nuhu ne aka fari dodo zamanin annabi adam ba dodo zamanin cisu ba dodo zamanin annabi idrisu ba dodo kusan zamanin annabi nuhu ne a zamanin annabi nuhu ne aka soma bautawa waɗannan la tadunna aliyatakum wa la tadunna wuddan wala suba'an wala yaghusa wa yauqa wa nasra aka so bautan waɗannan gumaka guda biyar to nan ne aka so yin bautan dodo a zamanin annabi nuhu ne aka so bautan dodo an fi shekara dubu a kusan dubu biyu ba a bautan dodo tun daga saukowar annabi adam kamar yadda muka karanta a cikin fata wa abu munafi ya ce tsakanin annabi adam da annabi nuhu wato tufana kenan ba annabi nuhu ba tufana wato shekara dubu biyu da ɗari biyu da arba'in ɗin nan to kusan haka tun da shi ɗan ɗabiru ya yi wa'azi na shekara dubu ba hamsin to sai a ware kenan dubu hamsin nuhan laƙawi fa labisa zim alfa sanatin illa khamsin aman fa asar tufanuhum zalimun kuma haka an asu illa ummatan wahidatan ai wancan zamanin mutane ba su zama masu dozanni ba ummatan wahidatan al'umma ce guda ɗaya kan addinin Allah guda ɗaya fasalahu daga ƙarshe ne daga baya ne suka saba waɗansu abuta la'atu da uzza da suwa'u da yahusu da uku da nasru da sauran dodanni fasalahu walaula kalimatun sauƙar min rabbika la qutiya bainahum ba don Allah ya riga ya rubuta cewa li kulli ummati najal idza ja ajalun fala sa'atu sa'atan wala sa'dimuna li kulli kowace rai tana da gwargwadon shekarun da aka ɗiba mata duk kwananta bai kare ba za a kashe ta ba kowace al'umma tana da gwargwadon shekarun da aka ɗiba mata in shekarun ba su kare ba za a tafiyar da ita ba ba don haka ba ai da irin wannan mummunan magana da suke faɗa maka ya rasulullahi itina bi qur'anin gairi haza aw badilhu ai da mun halakar da su tun daga lokacin lokacin da suke cewa su ba za su bar bautan dodo ba ba za su bauta ubangijinka ba da mun halakar da su da kude bainahum da mun gama da su ba don wannan kalma da muka riga muka rubuta ba لقد بينهم فيما فيه يختلفون أتين أبن ذكي سعباني أتكنسا ويقولون لو ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
فقل إنما الغيب لله فانتظروا بالسجن فأقول لكم تبتدئ suna ce kawai ne ke yasa a ciki a kai Muhammadu ba a saukar da wani mu'jiza wanda zai nuna mutane irin maciji an da Musa ba da sannan an da Musa aka abubuwa ina kamar na ga Salim yasa ba a saukar masa da mu'jiza ba min rabbi da Allah ko yasa kudu ka ce musu inna man ghaibu lillah ka ce abinda Allah bai kawo ba ai yana nan a hannunka ne ghaibu din abu da sai ne shi ya san lokacin da zai kawo shi ya san yadda zai kawo shi a an ba annabi sallallahu alaihi wasallam zabi shin waɗannan abubuwan da suke nima kamar cewa a mai da ya zama zinariya a ɗauka duka su makka a kai da wuri da gonaki da gadi da komai duk abubuwan da suke nima duka a duk abubuwan suke su ba dai idan haka su taba yin an abubuwan za a halakar da su ko kuma a dakatar da yadda ta yiwu Allah ya a a ni ba na zan a nuna musu abubuwan mutuwa ne su kafir ki halaka su a dakatar din ne to saboda haka ne yake wa yaquluna suna cewa da la unzila alai ayatu min rabbi me yasa ba za a saukar masa da mu'jiza daga Allah ubangiji ba to kulga ya musu ya rasulullah inna mal ghaibu lillah abinda Allah bai saukar ba ayin ghaibu ne ghaibu kuma wani abu ne wanda ke gurin Allah fanta da yudu kun ba za ku yi imani ba kuna neman a nuna muku mutuzoji ne fanta da yudu kun sauraro inni ma aku tunil muntazirina inni ma ina nan tare da ku ina sauraro tunda wannan alqur'anin bai ishe kun mu'jiza ba kuna sauraron wata mu'jiza ne to ku dakata ku jira za ku ga mu'jiza ku take ku fito ku za a nuna muku za a nuna muku abin da shine mu'jizan da za ku ga yanzu ya kace ku dakata annabi ma yana dakata ana ganin karshen su da aka dakata din fa annabi ya kauda daga makka zuwa madina shekara ɗaya da rabi aka nuna musu sabon aka kare manyan guda aka wuce suka mutu saba'in zuwa aka ama aka kare kajin bacin bayan kafeci shine abin da suke jira din kenan ya same su وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم إذا لهم مكر في آياتنا والله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون
jami'a ina shiga ba a fita ba a kasa wasu tariƙa ba a kasa wasu wani wani cikin tariƙa masu kula da sallah za a yi biyayya wa iyaye masu a cikin mutum an fi da mutum da ke jima kuma a can ba ta yarda ta ba ka rikace ku gane kace ta karba to alhamdulillah ka tambaye mu kaddamar su ga afka da ake yi ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا muka jidda mutane daɗi bayan sun sha wahala misali ko an gama su fari ne sai aka kawo koshi ko aka gama su da rashin lafiya ne aka kawo lafiya ko talauci ne aka kawo arziki ko yaƙi ne aka kawo zaman lafiya idan mun ɗanɗana wa mutane wata zai nasa ramatan min ba da ra'a masarhum bayan su sha wahala sai muka ciyar da su daɗi idza lahum makrun fi ayatina sai su ta maki cikin wannan abun mamaki da na muka nuna musu duk da kan masa ba na zarra wa sarrawo to wani abun mamaki ne ai haka duniya take dama ba wani abu daban ai ba sabon abu duniya dama ai ai kayar beguwa ne wataran baki wataran fari wai ba su ba ba wani abun mamaki kenan in aka ji daɗi ma haka zaman duniya yake in aka sha wahala ma haka zaman duniya yake Allah ko tana nuna musu wannan ne don su ji tsoro in ya nuna abin tsoro su ji tsoro su tuba zan musulmi ko ko su tuba zan mutanen kirki idan ya kawo abu mai daɗi su gode wa Allah saboda Allah ya ƙara alheri saboda haka da yake kawo wahala don a tuba a yi hakuri a samu lada mai yawa ko an kawo daɗi a yi kubutiya a samu alheri mai yawa تغن الناس رامة من بعد رامتهم إذا لهم مكر في آياتنا فلله أسرع مكرا kace musu in ma kirki kuke yi kuna warki kuna wasa cewa da an ce ai in mun kafirce azaba za ta sauka ga an kafirce din mun ci azabar ma ta sauka din mana har yanzu dai shiru muke gani har mun ci amsi ariya hijaratan min as-sama'i awitina bi azabi amma shiru muke gani to ku yi hankali Allah ya fi ku iya wannan abin da kuke aikatawa din Allah zai muku sakayya akan wannan wargin da kuke yi wata za ku ihu walillah azra makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun dukkan maganganu da kuke faɗi na wargi da aikin da kuke aikatawa duka mala'iku suna nan suna rubutawa kuma za mu kama ku ina ina akhzu alimun shadid wata ran Allah zai kama ku za ya muku mutan kamu
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة ففرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الله إنن huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri da abin da aka ce shine mai yin kaza mai yin kaza to dodon ku dai bai iya yin wannan ba huwa alladhi Allah din nan huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri shine mai tafiyar da ku a cikin tudu da waje wannan aya tana nuna mu'jizan bayanan motoci domin ta huwa alladhi yusayyirukum zamanin da wannan qur'ani yake yake dauka babu sayyara imam sai za aka nuna masa ga inda zai taba amma shi ma fasinja ne kamar kowa wani lokaci mai jirgin sama kan mata shi yake bar wurin tura jirgin sama ya je ya zauna da mutane jirgin yana tafiya huwa allazi yusayyirukum Allah shine mai tafiyar da mota fil barri wal bahri da jirgin ruwa ha kuma jirgin sama din ma Allah ne ke tafiyarwa amma akwai waɗansu waɗansu abubuwa wanda yake na kasabi da sababi wanda za su bambanta tsakanin wanda ya aiki ya fi wanda bai aiki ba wanda suke bambanta tsakanin masani ya fi wanda bai sani ba hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun amma duk sai suke Allah ne yake tura mota shi ke tura jirgin sama shi ke tura jirgin ruwa huwa allazi sayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki har kama in kun zama a cikin jirgi to fil barri wal bahri an gama da mota an gama da jirgin ruwa hatta idza kuntum fil fulki haka kuma in kun koma cikin jirgi a ce nan akwai jirgin sama ma kenan haka in kun je cikin jirgin sama ma Allah ne dai mai tafiyar da ku domin ta huwa allazi sayyirukum fil barri wal bahri an gama da tudu da ruwa hatta idza kuntum fil fulki haka ba in kun dawo cikin jirgi ya zama jirgin sama kenan a lokacin in an faɗi sama din hankalin mutane zai tashi annabi ko sallallahu alaihi wasallam Allah ya umurce shi yayi magana da mutane akan abin da za su iya fahimta nanu ma'ashir lambiya ubirna nu khatiban nas ala qadri uqulihim saboda haka in an ambaci maganin jirgin sama a lokacin to babban abin da ake nema ba zai samu ba shine imani da Allah da kadai tashi da ya masa bauta in an taɓa wata magana mai rikici to sai hankali ya koma can a daina ma tunanin yaya menene kai abun ma ba wanda za a ɗauka ciki to sai ka ji abun ba amma tun da yake an ɗauko ɗaya ɗaya a hankali a hankali a hankali tauhidin aka yi ta bugawa a zaman makka tashin kiyama aka yi ta bugawa a zaman makka manzanci gaskiya ne dodo ƙarya ne aka yi ta bugawa a zaman makka sai da aka koma madina an yi kusan tashi daga makkan ne wata aka faralta sallah lalle kam sallah an wajabta ta tun an kawo ta tun lokacin da annabi ke sabon zuwa da annabcinsa ya yi almuzammil kum al-layla illa qalilan nisfahu qismin qalilan aw zid alayhi wartil qur'an tartilan a lokacin ana sallan ne ba iyaka ba lissafi sai da aka shekara goma sha biyu sannan da wata kamar hudu aka wajabta sallah biyar din nan sannan ba wajabta zakka ba sai da aka koma madina shekara ta biyu aka wajabta zakka aka wajabta azumi to haka ake tafiyar da abun a hankali a hankali huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki haka ma in kun zama cikin jirgi ko jirgin ruwa ne ko jirgin sama ne jirgin sama ma ko jirgin yaki ne ko jirgin kaya ne kago ko jirgin fasinja ne duk da Allah ne yake turawa hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim wato waɗannan jirage jaraina sun gudana jiragen ruwan da jiragen sama wa jaraina bihim birihim tayyibatin da iska mai daɗi da take tafiyar da jirgin ruwa ita take tafiyar da jirgin sama domin jirgin sama bai sai ya gamu da gajimare da wata mummunan iska zai bata masa bukafukinsa birihin tsayi bace mafarihu biha wanda suke cikin jirgin wanda suke cikin motocin ko jirgin ruwan ko jirgin saman sai su murna matukar tafiya tana tafiya daidai ba wani alamar accident mafarihu biha wajen nabiyin birihin tsayi bace mafarihu biha lokacin kowa ana zaune lafiya وجاء نبي بريهم طيبة مفرغ بها آه هو الذي تجركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريهم طيبة مفرغ بها جاءتها ريح آتف أنا تمرنا sai wata guguwa mai ƙarfi mai karya jirgin sama mai karya jirgin ruwa mai sa mota ta accident in ta zo to na fata shin hankali zai zo rihun awun mawju min kulli makan idan a cikin jirgin ruwan ne ake to kun fa sai ya taso ta ko ina ana tangal tangal ana tangal tangal in mota ce ana tangal tangal in jirgin zaman ne ana tangal tangal a lokacin akwai sunan dodo a wayo Allah wayo Allah ake cewa wayo Allah wayo Allah wayo Allah da kafirin da musulmin duk wayo Allah wayo Allah Allah Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye abin da ake faɗi kenan in mota ce in jirgin saman ne ya bada tsoro in jirgin ruwan ne ya bada tsoro an bar maganan dodo Allah kawai ake ambatawa isbirin azif wajahum nawji min kulli makan wa zannu annahum uhida bihim a lokacin kan kowa na motar da na jirgin saman da na jirgin ruwa duk kowa yana zaton a lokacin kan yau dai kam an gama da mutum abin da Allah yi yau kam an gama da mu sai da abin da Allah yi uhida bihim da'u Allah mukhlisin lahu din a lokacin kan kowa Allah yake faɗi ba mai faɗin ba mai faɗin dodo Allah wayo Allah Allah Allah ka kiyaye Allah Allah ka kiyaye inda wata addu'a ayatul kursi ne wata addu'a ne sai yi ake yi an mance dukkan komi har kananan dodon ma wanda suke na bukatu an mance da su Allah kadai da'u Allah mukhlisin lahu din lainan jitna min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin sai ka ji Allah Allah Allah dai ka tsayar da mu ni dai mu dai kan wannan wannan karon din Allah kan gida lafiya kan mun gode wa Allah kai wannan karon mun kai gida lafiya kan mun gode wa Allah mun gode wa Allah mun gode wa Allah Allah Allah ka yayi Allah ka kai mu gida lafiya inda an kai mu gida lafiya mun gode wa Allah alainan jeta min haji Allah in ka tsayar da mu daga wannan tangal tangal na mota ko tangal tangal na jirgin sama ko tangal tangal na jirgin ruwa in ka tsayar da mu da Allah mun gode wallahi za mu gode za mu gode ma'anansa ba za mu sabe ka ba za mu bauta maka in gaskiya ne kuma lokacin mukhlisin raudina banda Allah ba wani abu a zuciyarsu to kenan da sun yi wannan alkawari in an sauka to a bautawa Allah ba komai a zuciya sai Allah shi kadai da abin da ya kamata kenan da Allah ba kuma zuciya lainan je tana min hadihi Allah in ka tsayar da mu daga wannan karo da na kunan za mu zama na shaki daga cikin masu godiya فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجئكم ثم إلينا مرجئكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما أنجيهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون sai kuma Allah ya ji roƙo ya ji addu'a mota ta tsere ta kama hanya daidai jirgin sama ya miƙe ya kama tafiya daidai jirgin ruwa ya miƙe ya kama tafiya daidai shikenan ana tafiya lafiya kai barkan mu jama'a kai barka barkan mu jama'a abin da za a fara yi kenan a kira barka maimakon ce alhamdulillah sai to barka za a kira barka barka barka maimakon ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai ta kiran barka barka jama'a barka barka barka to in an je gida kuma sai a koma cikin sabon Allah wannan an warware alƙawarin da aka yi na inan jaita na min hadi la nakunan min shakirina to an warware wannan alƙawarin da aka dauka lokacin wahala din kenan falamma an je mu za mu yabquna fil ardi min ghairi haqqi sai ga sun koma cikin zaluncin a bayan kasa na tsafi da saba wa Allah da zaluntar bayin Allah su koma cikin su wanda yake koma tsafi ya koma tsafinsa musulmi mai koma zalunci ya koma cikin zaluncinsa duk a cikin wannan bangar yudu zai wannan idza hum yabghuna fi ghayri haqq ya ayyuhan nasu idza hum yabghuna sai ka sun koma cikin zalunci idan da bayan kasa bi ghairi haqqi ba tare da gaskiya ba wannan wani lokaci alqur'ani yakan ce sai ka suna zalunci ba tare da wani gaskiya ba kamar akwai wani zalunci kenan wanda ake yin sa amma yana da gaskiya wato yana da haƙƙi yana da yana da kofa sai akwai misalin ƙasa ta resa kuɗin da za ta ciyar da sojoji ba kuɗi a gwamnati wanda za ta ciyar da sojoji komi ya tsaya to sai a yanka wa kowa kuɗi ya biya gwargwadon ƙarfinsa dolarsa a lokacin musulmi suna ci anya muna musulmi a yanka mana jizya kaman arna Allah ya isa wannan ai zalunci ne to ba zalunci bane a'a ba zalunci bane haƙƙi ake karba domin in ba a bada wannan kuɗi ba kamun jibi da kai da kuɗinka da gidanka da matanka da ƴaƴanka da ƙasar ku duk kun goma hannun waɗansu mutane da a karbi wannan ai muku garkuwa da shi ba gara a karba to saboda haka ne zaka ji an faɗi zalunci bi gairil haƙƙi an yi zalunci ba tare da gaskiya ba a kan yi zalunci ya zama da gaskiya masu hukuma in sun duba sun ga lalle gwamnati ba za ta fi lafiya ba sai an karbi kudin mutane a ciyar da sojoji to dole a karbi waɗannan kudin domin saboda in ba a karbi kudin an ciyar da sojoji ba su da karfi ba su da makami to wata ƙasar za ta taso da su ta kwace ƙasar gabaki ɗaya da kudin ku da gidajen ku da matan ku da ƴaƴan ku da addinin ku kuma duk ya zama ba naku ba to gara a karbi wannan din a gyara kai kana ganin kamar zalunci akai amma bil haqqi ne ba bi ghairi al haqqi bane idza hum yakuna bi ghairi al haqqi ya ayyuhan nasu Allah yana mana wa'azi ya ku mutane inna ma baghyukum ala anfusikum ku sani fa duk wanda ya zalunci to yayi zaluncin nan wa kansa ne fa yayi wa kansa zalunci malamai suka ce idan mutum ya aikata abubuwa guda uku da za dukkan sojojin duniya da dukkan makamin duniya ba za su iya kare shi ba in ya aikata abu uku duk azzalimi to ana jiran lokacin kamun sa ne ba wai an kiya kama shi kuma za a kama shi azzalimi ne saboda wannan aya inna ma baghyukum ala anfusikum da mai warware alkawari faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi duk wanda ya warware alkawari to ya warware wa kansa sha'anin sa ne duk abin da ya sani wanda zai amfane shi ba zai amfane shi ba ha kuma mai mai mugun tanadi mai tona ramin mugunta shi ma haka shi zai dawo ya fada ciki makarasai kenan wala yahiqul makru sayyi'u illa bi alihi duk mai tona rami mugunta ba wanda zai fada a ciki sai wanda ya tona din wato da yin zalunci da warware alkawari da kulla mugunta wa mutane to wannan abubuwa uku su ne yanzu suka hana duniya zaman lafiya ko ina akwai su to kuma suna aikin su in kai zalunci dai lalle wata za a kama ka ka zama nan zaluncin da kai ko an barka wani lokaci dai lalle za a kama ka inna aqsa alimu shadid ha kuma in ka warware alkawari ka warware sha'aninka jira kawai ake lokaci ake jira ha kuma in kai wa mutane mugun tanadi zai zo ya sauka a kanka lokaci ake jira wayannan abubuwa su suka hana duniya zaman lafiya ko ina su ake aikatawa yanzu saboda haka kuma su kuma suna aikatawa kansu da kansu saboda yadda alkur'ani ya faɗa kenan ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama baghyukum ala anfusikum iyaka zaluncin da kuke yi wa mutane to kanku kuke zalunta mata'ul hayati dunya thumma ilayna marji'ukum wato dan jin dadin duniya ne kadan ku yi zalunci ku dan ji dadin duniya kadan thumma ilayna marji'ukum daga karshe za ku dawo wajen mu inji Allah wa nabbi'ukum mu ba ku labarin bima kuntum ta'maluna abubuwan da kuka aikata duka za mu gaya muku abin da ya same ka saboda kaza ne kuma kaza ma zai same ka saboda kaza ne duk Allah zai nuna mutane abin da suka aikata da aikin su da sakamakon su duk zai ba su labari
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختل به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها سيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل الحياة الدنيا يا متاني kada ku yaudaru kada ku rutu da duniya misalin fa duniya innama masal hayati dunya kama in anzalna min as-samai faqtal bi nabatul ardi kamar ruwa ne wanda aka saukar da shi da bazara ko ina duk inda ka jefa idon ka fili zaka gani sai ruwa ya sauko ko ina da ko ina fili to da ruwa ya sauko ya jika kasar dukkan irin da yake cikin kasar da wanda aka shuka da wanda ba a shuka ba da wanda aka watsa da wanda ya zuba da kansa duk gabake sai suka danno suka yi waje innama masul hayati dunya kama in anzalna min as-sama fakhtalata bihi nabatul ardi sannan sai tsire tsire suka tashi fa suka hargitse suka shiga juna a kasa ta zama koriya shar al-ardu mukhtaratan innama masul hayati dunya kama in anzalna min as-sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulu an-nasu wal an'am abubuwan da suka tsiro daga kasar waɗansu abubuwan mutane ne suke ci ba za su yadda dabbobi su ci musu ba sai su ce dabbobi sun yi banna waɗansu kuma an shirya musamman don dabbobin ne dama dama an yi su don dabbobin ne to duk gaba ɗaya za su tsiro waɗansu kuma don magani waɗansu kuma don wani abin da mu sani ba saboda hikimomin Allah hatta idza akhadhat lafzu zukhrufa wa zayyanat a a inna madalatun kama in anzalna min as-samai fa sallabi nabatul mimma yakulu nasu lan amu hatta idza akhadhat lafzu zukhrufaha sai ganyen da tsire sun tashi ƙasa ta yi kore shar ta haɗa ado duk kayan shuka ya yi kyau kayan wanda yake ya tsiro da kansa shi ma ya yi baƙi ya yi kyau komi ya yi kyau hatta idan a kazar da zukurfa yadda da in ka jefa idon kana kallon ko ina da ko ina to yanzu in ka duba ko ina kore shar kake duba baka ganin ƙasa in an jima kaɗan duk inda ka duba ba inda kake gani ko ina ya sha kai to inda ya sha kai to sauran nuna in ya nuna saura girbi kamar yadda ya zo cikin sauran surori nan kuma sai a komo kamar da hatta idza akhadhat al-zukhrufa wa zayyanat hada adonta ka zayyanat kenan wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha a lokacin su mutane mutanenta su yi zaton suna da iko a kanta wajen na ranar kajiyar alaiha a ce ya amruna laila nauna haran in gonar ce ta yi kyauta haɗa kyanta gaba ɗaya kai bana kam ai ba dami ɗari ba wane ɗari me tan ma albarka ai bana kam ba buhu ɗari ba ai buhu ɗari biyu ma albarka suna faɗin haka sai Allah ya kawo wani abu iska da dare sai ta bushe gonar a ta ya auna lailan auna haran ko da dare ko da rana to wannan kuma ya buga maka misalin duniya kamar damana ne fa kana ganin fili ba komi ko ina ka jefa idan ka za a ga fili sai ruwa ya zo sai tsire-tsire suka haɗu suka tashi duk inda ka jefa idan ka za a ga ƙasa ta zama kore shar daga baya sai abin ya shukar ta haɗe kowa sai a zo lokacin girbi sai a girbe to in an girbe an gama kenan ko kuma a'a bai kai girbi ba sai wata iska mai konawa sai ta zo ta kona gonar ta lalace to ubangiji yana gaya mana misalin duniya dai an so mata da annabi adam ne annabi adam aka ciri matarsa a jikinsa aka yi masa aka kai su aljanna tamfurare don a nuna musu aljanna mu kuma a yi mana wa'azi da shigan aljannansu da fitowarsu sannan aka yi ta aihuwa aka yi ta aihuwa da aka sauko duniya har aka yi ta aiko annabawa aka yi ta aiko annabawa har annabawan suka kare aka kawo na ƙarshen su na farko na ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har mala'iku suna ce ai tunda aka aiko annabi Muhammadu kai tashin duniya fa ya zo kenan annaba sun kare an aiko annabi Muhammadu to tashin duniya ya zo kenan fa annabi sallallahu alaihi wasallam istu anaba sa'at ka hataini lokacin da Allah ya kawo ni haka muke ni da tashin duniya kamar yatsunan nawa guda biyu da manuniya da tsakiyan nan haka suke kusa da juna muke wato sauran haka ai tashin kiyama sauran dan kankanin nan sai Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yace idan duniya ta hada adonta komi da komi ya yi kyau ya cika a duniya to a saurari tashin duniya ya yi kusa to yanzu duniya fa ta hada ado wato in gine-gine ne waɗanda suke a ƙauyuka zamanin tura babu irinsu a kaduna in kayan alatu ne waɗanda suke a ƙauyuka a zamanin da ko a nan kaduna babu ko a iko babu balle a kano da sauran manyan garuruka yanzu suna ƙauye duk inda ka jefa idon ka duniya ta hada ado kake gari ta wajen gine-gine ne ta wajen kyawawan abubuwa ne duk abubuwa dai sun haɗu yanzu kam wato lokaci kawai ake jira amma duniya kan ta gama hada adonta wanda Allah ya ce hatta idza akhazat yardu zukhrufaha ta hada adonta duk gaba ɗaya komi da komi ya cika yanzu da mutane za su mutu ba mutuwa ba kai a ɗauke su a kai su bacci irin na ashabul kafi a kai su wani wuri ba ma shekara ɗari uku da tara irin na ashabul kafi ba shekara ɗari kurum za a kai su a kwantar da su su yi bacci sai a taso su yanzu da aka taso su lokacin da suka yi baccin nan gidajen su ba gidan kara ne gidan ciyawa gidan ganye wanda ya ci gaba gidan bani bani amma rufin rufin ciyawa ne manyan kenan to sai aka kai su kai bacci yanzu aka tashe su da aka tashe su kowane musulmi in an tashe sai a kai shi Abuja ya kamata kar ya farka sai ya shiga Hilton no ga Hilton babban hotel din na Abuja idan ya shiga ya zauna ciki sai a zabo yan mata kyawawa ko Indiya ko waɗansu daga cikai musu ado ta ce musu da gidan nan da yan matan nan duk kayan ka ne sai ce haza ma wa adar rahman wa sadaqal mursal Allah ya yi gaskiya mun zo aljanna haza ma wa adar rahman wa sadaqal mursal Allah ya yi gaskiya alkawarin Allah ya cika alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu wa awrasana larda natabu min aljannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin yana kallon wurin ya zama abin da zai ce yanzu wannan gado kenan wannan katangan nan da me aka yi ne tana kelkeli in ya duba sama kelkeli in ya duba kudu kelkeli are ko ina ya ga matan bai taba ganin irin su a kauyen su ba ya ga adon su ba taba ganin irin wannan adon ce kai wannan ba duniya bane aljanna duk yadda kai da shi ba zai yadda duniya ne ba shi aljanna ne to lokaci fa yayi kusa jama'a idan ko mutum ya ga wannan ya ga lalle kenan fa aljanna ta ne ke miƙo yatsunta ta gaji tana so ko da ko da ƙarfi ko da yaya ita ka za ta kwace wa duniya idan ka je inda ake yin rodi kaga wuta ko inda ake yin yin waɗansu injuna na mota kaga wuta da idan ka ce kai wannan ba wutar duniya bace ta fi ƙarfin duniya wutar lahira ce take lekowa saboda haka yanzu lokaci da kusa da tashin duniya ake maganin tashin duniya ko ba tashin duniya ba in ka mutu yau din nan kai ka mutu tun ba tashin duniya ba to ka ji tsoron Allah jin tsoron Allah ku aikata abin da Allah ya ce gwargwadon ikonka fatakulla masa datu ka nisanci abin da Allah ya hana gwargwadon ikonka ka rika karawa da tuba tunda Allah ya ce yana son masu tuba kuma ka kama kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin salati a gare shi kuma ka rika gyaran imanin ka da yawan faɗin la ilaha illallah shine magani muna cikin wani lokaci mawuyaci kwarai da gaske kusa tashin duniya muke saboda haka ne kake ganin kullum ana kiran mutane taro malamai taro sarakuna taro masu kuɗi taro yan boko taro soja taro farin hula taro manya taro ƙanana taro maza taro mata taro kullum raba takarda ashe lokacin taro fa yayi kusa ne shi yasa ake nuna mana wannan ma'ashar lokacin taro yayi kusa shi yasa ake nuna mana wannan kada mu sake kowa ya koma ga Allah da tsoron Allah da aikata abin da zai amfane shi ya nisanci abin da zai cuce shi kasa ta riga ta hada ado akhazat dardu zukhrufaha wa zayyarat wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha a lokacin mutanen duniya sai kai yanzu ka an ci gaba habba akwai wani ma wanda aka fito da shi a yafi wannan ban mamaki an ci gaba suna tsammani za a ci gaba fiye da haka ne a kaza mu sai kaje an aiko tashin duniya wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha ataya amruna layla naw naharan sai tashin duniya ya zo al'amarin namu ya zo wa duniyar lailan ko da dare au naharan ko da rana وظن أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حسيدا كأن لم تغن بالأمس sai mu girbe ta yadda mai gona ke girbe gonarsa kaga fili kamar bata taba zama a duniya kamar duniyar bata taba zama a duniya ba kazalika nafsilati da kamar tafakkarun kamar yadda muka yi wannan bayani muke yin bayani filla filla saboda mutane su tsaya su yi ta tunani da ba mai da hankali ba wurin ba tambaya ko to a abg ya kawo zakka dubu goma sha biyar
abg ya kawo zakka dubu goma sha biyar Allah saka mata alheri Allah ji kanmu Allah ji kan iyayenmu Allah ji kan iyayenmu da malamu da walimu da Allah saka su mu da alheri Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana imanin mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mu cincin mu Allah ta mu zauna lafiya a kasar mu Allah karya makiya Najeriya Allah ta kasar Najeriya ta zauna lafiya Allah karya makiyan musulunci Allah sa musulunci bunƙasa ya zauna lafiya wanda suke neman addu'a wurin Allah biya bukatun mu da bukatun su Allah ya samu zauna lafiya Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman malamu Allah saka shi wannan mu da alheri Allah ya ji musulmi maza da mata rayu da matattu Allah biya mana bukatun mu Allah ya mu alherin duniya da na lahira Allah ya mu sharrin duniya da na lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والقاتم لما سبق ناصر الحكم لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم